ربكم ورحمة فمن اعتدي بعد ذلك فله عذاب أليم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موس جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم صدق الله العظيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه amma baro fa ya ibadallah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ina maimaita godiya ga Allah madaukakin sarki wanda cikin rahamarsa da amincewarsa ya hada fuskokin mu a wannan masallaci na sunna masallacin Sultan Bello jami'ar Sheikh Abubakar Mahmud Gumi a nan kuma cikin garin kaduna ba don komai ba sai saboda gabatar da wa'azi na addinin musulunci sai muna ta ƙasa da ƙungiyar izala ta shirya ta shekara-shekara wannan shekara ta zagaya ta zagayo ta faɗo a kaduna manyan maluma suna nan suna gabatar da kasidu waɗanda suke cike da ilimi Allah ya saka musu da alkhairi kuma za ku ga shugaban ƙungiyar izala na Najeriya baki daya fadilatu sheik imam a doktor abdullahi balalau da kansa ya jagoranci wannan taro shugaban majalisar malamai ta ƙasa baki daya dan madina tabalika ji hadisi dr ibrahim jalo jalingo na ta'ala jikan kolo shi ma yana nan shagya kwayoyin shugaban majalisar malamai mai capacity sannan babban daraktan da'awa kuma tuwasi na wannan kungiya shan yakub musa hassan kaza da sautin sunna kura tun kina karama yan bid'a suka firgita muna tare da shi dj da kungiya ta ƙasa ele ibrahim muna tare da shi idan ka matsa kusa da shi ga farfesa inda leka nan ma farfesa inda leko can ma saboda haka yau sai abin da mita ta nuna wani abu ne mai sha'awa duk sanda aka zo irin wannan program a kaduna shugaba sai yi amfani da wannan dama ya ce a sa lacca tsakanin magariba da isha a sultan bello ya ce ita sunanta ribar kafa to shugaba muna godiya a madadin sultan bello allah ya saka da alkhairi a nan kaduna a nan shugaba ya yi declaring din state of emergency a kan aƙilar ƙada ƙato aƙilar ƙala ƙato wannan ya sa matsaya ce a tun daga ranar muka fafare ta mun ce ɗan ƙala ƙato za mu masa tambaya guda ɗari ɓara ɗaya kawai muke so ya ansa in ya ansa za mu shiga ƙala ƙato ba da wasa muke ba da gaske muke kwara dai baka ce ne ya ansa to ya yi wata baragada da sunan ba da ansa wallahi billahi tallahi kamin ya ba da ansan nan na san ƙungurmin jahili ne amma ban taɓa gane a jahilcin nashi ya kai lamba ta ƙarshe irin wannan ba wallahi kamin ya amsa na ɗauka akwai ɗan wani fuffuka-fuffuka da zai haka yi dai ɗan tarin ƙura kamin a ƙarasa murkushe shi ashe kawai ƙaton man yayi muke ta surutu a kai wannan ya sa na ce muku daga bayan tambayoyin abinda zai biyo bayan shi ne ɗauraya shi ne ne wani zai ce menene ɗauraya an so shi ne da duk ƙunƙuna guda ɗari kowace sai mun ɗauko ta mun tattauna a kanta yadda kowa zai gane cewa kawai katon jahili ne Allah ya haɗa mu da shi Allah ka gafarta mana saboda haka yau za mu tattauna kwara ɗaya nan daga nan kuma za mu ci gaba da fafatawa har a shiga ramadan a watan ramadan ne Allah ya da duk da muke tafsiri kafin mu rufe tafsiri sai mun ɗauko kwara ɗaya mun tattauna a kanta yadda in mutum ma zai zama dan wuta shi zaɓe ya zama dan wuta amma dai sai an gane to ku saurara kamin na tattauna a tambayar farko ai dama abin da yake yi idan an fatattake shi ga cewa jahilci sai ya bayyana sai dai wata rigima ya dauke hankalin jama'a domin hankalin jama'a su koma kanta sai a manta da tambayar da aka bashi kuma abin da yake ba kenan lokacin da muka ce akai dan kala kato ka ji ka aje gemu shi ma gemu babu shi a qur'ani ne sai muka jawo aya qala ya bada umma
qala ya bada umma la ta'khudh bi lihiyati wala bi ra'si إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي النبي الله ne yake magana yace yabna umma la takus bilihiyati me ne lihiyati kenan annabi Allah yana da me muka ce kiran kala kato me yasa baka aje ba kusa ne tunda ba an sa sai ya ɗauko wani hoto na bidiyo sai sa sai ya kawo hoton wani ɗan siyasa sai ya saka sai sai ku saurara ku ji ni an zarge ni don me yasa ban ajage mu ba saboda ni ban da kuɗi ko kuma yana da suna ƙin bada amma shi wannan kun ga bai da gemu amma da yake ya bada kuɗi bari ku ci gashi nan da yake maula za a mashi yana cewa ina ƙaunarka Sheikh Balalo ma yana ƙaunarka to me yasa wannan kuna ƙaunar shi har kun je kun kai mai ziyara a gidan shi kuma bai da gemu amma kuma ni saboda ban ba ku kuɗi akai na za a huce don daki da ga akwai banza a duniya ba ba ku gani ba tun da ya riga ya manna hoton nan siyasa ba laifin na kira sunan shi mai ya manna hoton rabi busa ko gwasu to dan kana kato wannan sharrin naka bai ci ba bare ma gyara kan da je kan maganar ilimi na farko da da kace ga munan mun je gidansa maula to ƙarya kace yi ba mu muka je gidan shi ba shi ne ya taso da kafa sai taho har abuja ya zo har ofishin shugaban kungiyar izala da ƙasa idan kai ziyara maula ne to shi ne ɗan maula shi ya zo maula ba mu ne maka je ba inda iya fasara ka kusan da yake wato ya rena yan najeriya abin da ɗauka yan najeriya kowa cikin talauci yake saboda haka babu abin da zai barazana da shi shi ne harkar kuɗi da shi zai ɓata mutane sura shi yasa duk inda ya an je ko an yi wani babban mutum wa'azi ko an je wata matsala ta addini da wani ba ya ce kun gaza sun je maula kun gaza sun je maula to ba mu muka je ba waye zo shi ya zo ka duba ka gani nan inda ka ga ana magana ofishin Sheikh Balalau ne shi ya zo ba mu muka je ba ba laifi ne mu je muka yi mishi ziyara ba a matsayin sa na dan uwa musulmi ba laifi bane amma dai abin da ka gama hujjar da shi ba mu muka je ba waye zo shi ya zo kare kaban kala kato ta dake nan duk duniya ba mu kare shi dan kala kato saboda yayi wa Allah ƙarya yayi wa annabi ƙarya yayi wa annabi ku saboda haka babu wani a duniya dan kala kato ba zai kulla shari ba kun ji shari na farko na biyu daga ce na miƙe a taron na ce ran kai da yana kaunar ka shugaba balalo ma yana son ka kuma alhali ba ya rage mu to ba abin da na faɗa a taron ba sake kunna kasa ɗin ka ji abin da na faɗa ran kai ne sama'ila mangu yana ƙaunar ka ya kamata mu gaya maka ƙaunar da ke tsakaninka da shi waye sama'ila mangu malami ne wanda yake tare da kwankwaso kuma tare suka zo tare da shi shi ya rako kwankwaso ya zo ofisinmu sannan shi ne daraktarsa sa da sa mai lura masa da harkokin siyasa ta fuskar addini da al'adu ba nilo ba ba shugaba ba lalo ba ne dan kada kato wannan ƙarya ta biyu da ka kada kwantarawa kenan kaji masharanci na uku da ka kama hujja da shi cewa ai shi ma bai aje gemu ba to ba da shi aka ce mai koyi ba ko da shi aka ce mai koyi da wa aka ce mai koyi ana rama kana da aya لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة kyakkyawan koyi uswatun hasana kyakkyawan koyi in ji Allah madaukakin sarki ya kasance a gare ku a cikin rayuwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka ga wai yau mutumin da bai yarda kafa hujja da maganar annabi ba bai yarda kafa hujja da aikin annabi ba amma ya yarda ya kafa hujja saboda biyan bukatar shi da aikin wanda bai kai annabi ba dan gara kato akwai ta gadari wannan ɗan sharar fage ne dai kamin da ansa tambaya ɗaya. Tambaya da muka fara yi mashi shi ne na aka samu rakawoyin sallah a ƙur'ani. Ya kuke sallah? Irin ta musulman duniya kuke yi? Idan irin ta ce, to idan kuka samu a zahar a suba raka'a biyu, a zahar hudu, la'asar hudu, magariba uku. insha nawa insha hudu na kuka samu su nuna mana su a ƙurani da ya tashi sai fara kama kai shi ya ce eh sallar su yadda musulman duniya suke sallah haka suke sallah kuma ƙarya yake ita ƙana ƙato da yake ba a yadda annabi bai fasara ƙurani wasu suke fasarawa da kansu to kowane malami da almajiransa ibadar su daban don kwakwalwar wannan tana da bambanci da ta wannan ta wannan tana da bambanci da ta wannan saboda haka kowane dan kara kato abin da ya gina ba ke koya almajiransa akwai waɗanda suke yi kabbar harama muka ce Allahu akbar muka ce nuna mana inda aka rubuta Allahu akbar a Qur'ani sai suka dena in za ki sallah sai ce wa kabbiru takbira sai su karanta suratul Fatiha muka ce guda mana inda aka rubuta suratul Fatiha a Qur'ani aka ce za ki sallah Qur'ani ka karanta suratul Fatiha in za ki sallah Qur'ani guda mana za ka sha kan zurfi fatiha ka san bai kada katar wato matsiyaci ne yana ma iya ciro irin wannan ya ce ai sun ce idan aka ga suratul fatiha a qur'ani ba cewa baka yi za ka suratul fatiha a qur'ani ba idan a qur'ani aka ce za ka sallah kada da suratul fatiha ana rama karanta mana na babu da aka ce fakara mu ba ce sirrin bil qur'an mai ba sallah kace ko sallah ba فقرأوا ما تيسر من القرآن ko salati la ai shugaban malamai mai capacity ya ce kawo mana aya qur'ani inda qur'ani ma ya ce in za ka yi sallah ka karanta qur'ani ko ba fatiha inda aka ce ka karanta qur'ani a sallah kawo aya yace ga aya na akwance islu ma ufiya اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم wai الصلاة Allah ya ce ka karanta qur'ani kai sallah da na fasara ayar kenan utlu ma uhiya ilayka min alkitabi ka karanta qur'ani ko wa aqimu salata kuma kai sallah umri nawa ka bayar kamar yadda aka ce wa aqimu salata وأقيموا الصلاة وآتوا ka الزكاة tsaya da sallah sannan ka bada zakka kenan ka tsaya da sallah cikin zakka ka tsaya da zakka cikin sallah ka karanta qur'ani kuma kai sallah to me yake nuna cikin sallah za ka karanta qur'ani babu
ai da ka karanta qur'ani a sallah ka dawo sunna ne kana yin fatiha ka dawo sunna in ma yanzu na ma karanta sunna na zarka ruku ka dawo sunna to ya sai ce ayoyin da suke umarni a qur'ani ai sallah ayoyi ne guda goma sha bakwai kuma rakawoyin nan za goma sha bakwai ne me yasa ne da mutane hankali sai aka fara jawo aqimu salata wa atu zakata warkau ma raki da wa aqimu salata wa atu zakata wa tuqaddimu li anfusikum min khairin tajid wa aqimu salata bayna sayyidina da wa sai aka gama jawayi aka ga ayu goma sha bakwai ba ayoyin sha bakwai ne kadai suka magana akan sallah ba ƙarya yake da ma wanda ya tuno ne karanta aya sha nawa sai ce to ai rakawoyin da ake ayi ne rakawoyi guda goma sha bakwai ne to mun ji mun yadda aya sha bakwai ce ta magana akan ai sallah qur'ani daga nan sai aka gano rakawai goma sha bakwai ya kamata a yi ko na yadda to rakawai goma sha bakwai ne ya aka aka gano da asuba biyu za a yi a cikin sha bakwai ne da azahar kuma a yi hudu da la'asar a yi hudu da magariba a yi uku waye wannan kasa tun da dai abun sha bakwai da aka gano to kakkasa sunan da aka yi waye kakkasa waye wannan kasan idan Allah ne ya karanta mana ayar Qur'ani in kuma dan kana kato kai ka kasa ko ka hada annabi sa baki kai ko kai shi ka zo ka kasa to da ka ce musallan mutanen duniya kake yanzu wannan shi ne ka ansa tambaya da muka ce a gano wannan to namaji tun da sau goma sha bakwai aka fara to dole ya zama raka nawa sha bakwai ko to ai mafi yawan ayoyin da suka ce a sallah sai suka ce ai ne ita kuma zakka sau nawa za a fita a rana daya ita kuma sau nawa ko a wajen sallar ne ko rabin ayar zan ne sha bakwai ba matsala sha bakwai sannan inda wannan za mu gane ya shiga matsala ana nan ma sau ɗaya Allah ya ce aikin haji Allah ya ce aikin haji Ali Imrana وأتموا الحج والعمرة لله فإن حصرتم فما استيسر من الهدي ana nan ma ya ɗauko mana sai suru bagara to ba ma Ali Imrana wallahi ala nasi ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا to je ka sautul hajji wa azil lin nasi وأذن, وأذن في الناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل ضامر ياتين من كل فج عميق mu sai gaba ko ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام da ka tare rama wa yaj'al al-bayta masabatan lin nasi وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى mu je gaba وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود to ya isa ya wai da ayoyi su kare ita ma wannan ta yi magana akan dawafi ce ta ita ma bai su wannan cakai guda uku ba su ishe ka Allah ya ce a hajji sau uku a Qur'ani kenan muka yi wancan fasara tashi cewa duk wanda aka gani ayoyin adadin yawan ayoyi to sai an yi sau a kowace rana sai an yi sau adadin tun da ayoyi sha bakwai ne to sai an yi sallah raka sha bakwai to an bace hajji sau uku kenan a kowace rana sai an yi hajji sau nawa a fasarar dan gane gato Allah karba mu shirin dan ƙara gado to wai da ya ga ayoyin sun wuce goma sha bakwai waccan ƙaryar da aka yi sai ce an yana maganar inda aka bada umarni ne sai ce ina fatan ma ka san me ake ce umarni shine wanda ya zama mabniyun ala sukun ko ya zama mabniyun ala fatai ko ya zama mabniyun ala hasbi harfin illati ko ya zama mamniyun ala hasbin nuni wannan shi ake ce fili to wannan aikin wannan mamniyun mamniyun din samun ayat da aka ambace su ina ka samu su to eh yanzu ya dawa kudi da tabai amma buhari ne kadai bai daba cikin tabar ba za a baka ka'idar malaman nawa suka ce yubna fi'lul amri ala sukun إذا كان صحيح الآخر ولم يتصل به شيء أو اتصلت به نون النسوة ويبنى على الفتح إذا اتصلت به نون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة ويبنى على حذف حرف العلة إذا كان معتل الآخر ويبنى على حذف النون إذا اتصلت به ألف الاثنين أو واو جماعة أو ياء مخاطبة wannan ita ce ka'idar da aka bayar wai karamin sanin uku ne daga nan na gane dakiki ne shi wai iya karatunsa ya ɗauka wa'annan fi'ilai guda hudu su kadai ne ake ba da umarni da su daga nan babu wata hanyar da ake ba da umarni da su saurara ka ji dakiki banda wa'annan fi'ilan guda hudu da aka ambata hanyoyi a sabib na ba da umarni a harshen larabci akwai usulubai wajen guda goma banda wayan nan guda hudu tun da ka san da kike ba kai karatu ba dan ba za ka rika sa mutane baki akan harkar ilimi na ji baka yadda da hadisi ba sai qur'ani kai da shi ana ramma qur'ani yace wa alal mauludi lahu وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف Allah yace wa alal mauludi lahu na dora wa al mauludi lahu wa al mauludi lahu miji uba rizquhunna ciyar da matar da ƴaƴanta wa kisatuhunna da tufatan da matar da ƴaƴanta bil ma'rufi gwargwadon wadata shi na umri ne aka bayar ko ba umri aka bayar ba me za mu tayi da abriya ciki babu wa wa kawai dan gane gato hada ramma wa alladhina yudiqunahu وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين da aka ce wa alal ladhi bai dai kuna wanda azumi ke bashi wahala saboda tsufa ko irin ladhi bai kama da haka to abin da aka daura masa shine fidetu da ari masakin ya ciyar da miskini a matsayin fidiya na umarni da aka ba ko ba mu ne bane ina ina ina ina filin da aka ba da umarni da shi babu babu mana
ana nan ma Na.
qur'ani ya ce liyunfik zu sa'at
لينفق ذو ساعة من ساعته dakata liyunfik ذو ساعة ne ساعته
dala yunfiku wani da fili ne وذاره mudari amma da aka sa masa wani namun da ake amfani a bada umarni aka ce liyunfik ya koma ne ina filin ina ina ina filin abin yake ya aka yi mudari da aka yi masa wa man qudira alaihi rizquhu ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتيه الله wa man qudira alaihi rizquhu wanda ba mai wadata ba falyunfik kalmar yunfiku me tace mudari ne da aka ce falyunfik sai koma me sai zama ubriya ka bada kai dan kana gato ana yamma Now, wa gaba rabbuka وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين حسانا wa gaba rabbuka wa bayyidika ya hukunci ya zarta Allah ta abudu kar ku bauta wa kowa illa me illa ya sai Allah shi kadai sai Allah ya ce wa bil walidaini iyaye guda biyu ihsana a kyautata musu ina tele yake da aka ce iyaye biyu a kyautata musu da na bari tambaye ku wa bil walidaini ihsana ina tele abin yake babu babu
umurni ne ko ba umurni bane wa bil walidaini ihsana wannan kalmar ihsana malaman lawa suna kiransa da al masdaru na'ibu an fi'l al amr masdar ne wanda shi yake na'ibanta fi'l amrin ba bukatar shi anan yanzu ya zama every represented na'am da me da masdar kuma sako na umarni ya isa kowai zama ya ba da umarni waye ya maka cewa a harshen larabci waɗannan guda hudu da kalli zama ya zama alisa da kusa da ake cewa umarni ma sau da kira mani sha sha sha in za ka sakare ku ta mutane ba shi zai waka haushi ba akwai wani ana rama wani sakare da ke kusa da shi shi kuma ana mana yana girgiza kai na ce- na ce mu je ma ha lokaci ne yi? lokaci a saurara a saurara a saurara wannan tambayar ya hansa ta daidai tsakanin ku da Allah rasa biyu ya hansa daidai bai hansa daidai ba maki ne ya kamata a bashi zero mai kai da kunnuwa ko mara kai da kunnuwa zero mai kai da kunnuwa to ka ji dan tsara ka to ka samu zero mai kai da kunnuwa ko amince da wannan duk wanda ya amince mu bashi zira ya ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar to ita wannan tambayar farko mun mata dauraya saura ta biyu sai mun dajira da dari Allah ya yarda subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikumus salam wa rahmatullah